jibril sai ya jingina bayan shi akan katanga kenan bai yi ba zama irin wanda yake na ladabi zama wanda ya dace ga ɗalibin ilimi sai ke cewa da ya tambaye shi wannan sharikin akan wani hadisi falam yadda fit ilaihi shari sai shi wannan malamin bai kula da shi ba bai juya ba ma ya kalle shi balle ba shi amsa sun ma'ada fa'ada sharik bi mithli dhalik ya sake tambaye shi ya shahawa mashi lahiya shi kuma malamin faƙala a tasirhifu bi auladil kulafa sai wannan malai shi wannan yaro yake cewa don me yasa kake wasa da diyan diyan diyan diyan wannan diyan halifa don me yasa kake kallala sha'anin su suna tambaye ka kana kyale su qala la walakin al-ilma ajallu inda Allah min an udayya yace ilimi yana da yahi matsayi a wajen Allah akan tozartar da shi kenan bai daga cikin girmama ilimi in baka shi ko da kai ɗan shugaba ne amma kai bai da wani matsayi a kanka kenan dole ne in kana son ilimi duk irin matsayinka duk irin girmanka ka sadda ma wannan ilimi ka ba hanya wanda ake bin shi kenan malamin yana ganin kamar walakantar da ilimi ne ya ba irin wannan wanda yake da wannan halin ilimin shi kenan dan haka ba zai bashi ba dole sai ya sadda daga cikin abin da malai yake cewa wayan bari Allah ya kafi bashirahu bi ta'il kitab wa kafi wala yunadihi min bu'd bal yakun ya sayyidi wa ya usta in zaka yi ma malamin ka magana to ka mishi magana wanda take mai kyau kaka ce mishi misali ka irin kiran shi bi ta'il kitab kamai kaiwa ne kamai kaiwa ne kinan kakka mishi irin wannan wannan kuma ya danganta daga wasu al'adu zuwa wasu gurare kamar yanzu misali nunan in zaka ma mutum kira wanda yake na na girmama sai ka ce ku ku kaza misali duk da yake wasu suna cewa a wajen wasu ka ce ku kamar babu girmamawa a ciki kamar babu girmamawa a ciki wanda ka ce kai misali irin sarakuna ai ba a ce musu ku sai dai ka ji suna cewa kai kaza kai kaza haka da ka ji masu ziga su bisu kiransu da da irin ta'ul khitab a bisu kiransu da da kamar ku sai dai a ce mishi kai kaza kai kaza kai ne kaza kai ne kaza wannan shine girmamawa a wasu wajen wasu kuma zaka gani kamar ku shine girmamawa kenan sai ka bi irin al'adar garin ku kenan kalma wadda take ta girmamawa ita kamata kama malamin garin ku kenan in ku ita ta daraja to ka kiraye shi da ku in kuma kai ta daraja to ka kiraye shi da kai kenan nan dole ne mai mura'atikin mujtama kenan nan shine ma da yake cewa kaka kira shi da tabu kitabu kafihi wala yunadihi min bu'd malamin kai yana nesa ka ringa kwala mishi kira kenan bai daga cikin ladabi ka nisanci haka amma dai ne ka ringa cewa ya sayyidi kamar ya shugabana ko ya ustaz wannan kenan shine abin da yake zaka ringa wani yace wa qala al-habib yaqulu ayyuhal alim ko ka ce ya malam ko kuma ayyuhal hafiz duka irin wannan alfaz din da abin da ya kama da su ko kuma idan zaka mishi magana ka ce wa ma ra'ayukum fi kaza me ra'ayinku a kaza kenan ka yi istimali din wannan kaful kitab da abin da ya kama da yake cewa wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismihi illa maqrunan bima yushkiru bi ta'sirihi ko malamin ka nan in zaka kirayi sunan shi kaka ce dan benin ka kama sunan shi kenan ka hada da wani abu wanda yake a ciki akwai girmama shi kenan girmama wanda kake mishi ko yana nan ko bai nan duka ta kasance akwai ta yace ka kauli qala shay aw al ustad kar malam ya ce kaza ko sheikh ya ce kaza yace aw qala shaykhuna aw qala hujjatul islam wa nahwi zalika kenan dai ya kasance akwai wasu alfaz wanda babu ruhi a cikinsu babu ƙetare iyaka a cikinsu amma akwai girmamawa sai abu na hudu yake cewa an yi arifa lahu haƙƙahu wa la yansa lahu fadlahu dole ne ka san ka san irin haƙƙin da malamin ka yake da akanka sannan kuma kar ka mance irin falalar da malamin ka yake da akanka kina yana da falala ta ya koya maka karatu yana da falala wanda ya bude maka hanya wanda zaka san abin da yake wajibi a kanka wanda Allah madaukakin sarki ya dora maka na bauta da kuma abin da ya koya maka na kyakkyawan halayya wanda zaka san Allah ka sai ka yi kyakkyawan mu'amala da mutane sannan idan ka je lahira ka samu aljanna kenan malamin ka ne koya maka hadika dan haka ya kasance kullun kana kiyaye mishi haƙƙin shi da kuma falalar shi qala shu'ba kuntu idza sami'tu min ar-rajul al-haditha kuntu lahu abdan ma hayy shi wannan shuba yake cewa idan na ji hadisi ɗaya a wajen mutum yace to wannan mutumin na kasance zan kasance bawon shi matukai yana rayu kina wannan shine tsantsar ka bashi haƙƙin shi cewa har ka mai da kanka bawon shi sannan yake cewa wa qala ma sabitu min ahadin shay'an illa wa talaftu ilayhi akthara mimma sabitu min yace ban ji wani hadisi a wajen wani mutum ba yace face wannan mutumin sai na ringa kai kawo a wajen shi fiye da amfanar da nayi wajen hadisi wajen shi kenan na gare da shi to shi yasa zan kasance ina kai kawo da kai mishi ziyara da yin mu'amala da shi saboda girmama shi da kuma bashi haƙƙin shi malam yake cewa daga cikin abin da ya kamata ka yi aminu azima hadarata wa ya rudda ghaibata wa ya gudabala kenan ka ringa girmama shi cikin kasancewa shi yana nan ko kuma in bai nan in ana yi da shi kakka yi shiru kenan ana bata malaminka kana zamna ka yi shiru kenan ka hana ka ayi da shi sannan ka ringa yin hushi akan irin wannan abu in ya kasance ana cin mutuncin malamin ka ko ana bata shi to kai hushi ka hana kina ya kasance ko da bai yace fa in ajaza an zalika kama wa faraka zalikal majlis in ya kasance baka iyawa to ka azamna da kai a wannan gurin ka tashi ka bar gurin ka tahiyarka ka tashi ka bar gurin ka tahiyarka sannan yake cewa yan bari an yi da kula muddata hayati yana daga cikin abin da yake haƙƙin malamin ka akan ka ka ringa yi mishi addu'a tsawon rayuwar shi kenan ko da ran shi ko da ko ya rasu to ka ringa yi mishi addu'a ta alkhairi ta neman gafara da rahama Allah sannan wa yar'a duniyatahu wa aqaribahu wa awida'ahu ba'da wafati sannan ka kiyaye abin da ya shafi zuriyarsu ka kula da su da kuma makusantan shi ɗan uwan shi ko abokan shi da masoyan shi kenan bayan mutuwar shi duka ka kiyaye haƙƙinsu sannan wa ya ta'aha da ziyarata kabri wal istighfari lahu was sadaqata an kenan ka ringa kai kawo wajen gabarin shi wajen nema mashi gafara kenan ka je ka mishi addu'a sannan kuma ka ringa yi mishi sadaka wa yasluku fi samti wal hadiya maslakahu sannan kuma ka ringa koyi da irin shirye su washi da irin shirye su washi kuma da kurin da irin kyawawan halayyar shi yake wa yuradi fil ilmi wad dini adata kuma ka ringa kiyaye irin abin da ya shahi ibadun shi da kuma al'adar shi wanda take da kyau wa yaktabi bi harakatihi wa sakanatihi fi adatihi wa ibadati kai koyi da irin hatta da harakatin shi wanda suke masu kyau da irin cikin al'ada da kuma ibadu yace wa yata'addab bi adabi wa la ya'al bi kenan ji abin da yake irin ladibba ne ko kuma halayya wanda suke masu kyau irin ma na malaminka to kai kokari kai koyi da su kada ka bari koyi da su wannan kenan abin da ya shahi kare haƙƙin malami kuma da sanin falalashi sai abu na biyar an yasbira ala jafwatin tasduru min shaykhihi aw subi khulu malami kamar dan yana daga cikin ɗiyan adam kenan wani lokaci yakan iya samun wasu halayya wanda suke mara kyau wanda gusi ma mutane daɗi to kai kasancewa ka kai kullum mai nema ne kuma kai kasa kake to dole ne ka yi haƙuri da irin wannan mummuna halayya na malami idan ya samu kamar misali ya ce malamin ka yawan mushi gare shi daga an mushi abu kaɗan sai ringa ɓata rai ko yana faɗin wasu maganganu to kaka ce ka mu wannan malamin ni ba ruwana da shi ka bar shi to in kai haka ka yi asara babba kina haka zaka yi haƙuri da rashin daɗin halayyar shi saboda kai abin da kake nema mai girma ne kinan kada ka kula da wannan halayya shine kinan malami ke cewa ka yi haƙuri daga irin wannan halayya na malami wanda zai afku a gare shi ko kuma mummunan hali yake cewa wala ya shudu ka zalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi kada wannan ya kare ka daga lazumta shi wannan malamin da kuma kyakkyawan abin da ke tare da shi na aƙida ko kuma na kyakkyawan hali na aƙida kenan ya kasance mutum ne wanda yake yana da ilimi wanda ya cancanta nemi ilimin a wajen shi sannan yana da aƙida mai kyau kenan kai kasance ka rabu da shi in dai ba wani halayya bane wanda yake da alaka da abin da ya shafi ko bid'a ko kuma wani abu amma dai in kamar irin halayya ne wannan to kada ka yi wasa da shi yake cewa ya ta'awwalu af'alahu allati yazharu anna sawaba khilafa ala ahsani ta'wil kuma irin ayyukan da yake yi wanda suke marasa kyau to ka ringa tawilin su ka ringa mishi kyakkyawan tawili kuma ka ringa nema mishi uzuri ka ringa nema mishi uzuri tana yiwa wannan abubuwan wanda yake marasa kyau akwai wasu dalilai wanda kai baka sani ba kenan sai ka ringa nema mishi uzuri malaki ta wa yabda huwa an jafwati shaykh bil iltizam in irin wannan ayyuka suka samu yayi su to kai ka fara neman uzuri ka fara neman uzuri kenan kai kamar kai ne mai laifi kenan ka ringa neman uzuri wa tawwati mimma waqa wal istighfar kuma ka ringa komawa kenan kana yin kana neman tuba da kuma neman gafara wa yansibul mujiba ilayhi kenan ya kasance kullum kana nuna kenan shine wanda yake mai daidai wa yaj'alu al-ataba fihi alayhi sannan ka dora kamar laifin akan ka misali fa inna zalika abqa li mawaddati shaykhihi wa ahfaz li qalbi wannan yana sa malamin ya soka cewa koda yayi wani laifi sai ka nuna kai ne mai laifi shi shine mai daidai to wannan zai kasance yana sa mishi son ka ba zai kyamace ka ba wannan kuma wa anfa al-talib fi dunyahu wa ukhra kina wannan shine yi maka alheri a duniyarka da lahirarka kinan ba zaka yanke neman ilimi ba a wajen shi wa an ba'du salam man lam yasbir ala kulli ta'lim baqiya umurahu fi imayati jahalati suke cewa wasu daga cikin magabata duk wanda bai hakuri akan kaskanci na koyan karatu ba ka ce kai ba a walakanta ka ba ko kuma ba an ba a samu matsala ba cikin koya maka karatu kana so ka yi yanda ka ga dama to sai dai ka zamna iya rayuwarka cikin jahilci kinan dole ne inda ya zaka nemi ilimi to kai hakuri da irin abubuwan da zasu afu wanda ba su maka dadi sannan yake cewa wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzi dunya wal akhirah amma idan ka yi haƙuri a kan irin wannan abubuwan to a ƙarshe zaka samu ɗaukaka a duniya da lahira mun karanta guda biyar bari mu karanta sauran da gaugawa ba tare da muka yi duka ba in yi sosai mai na ƙarshe shi ma mu samu abin da muka samu na shidda an yi shukura shai ala tawqifihi ala ma fihi fadila dole ne ka gode ma malaminka cikin wani abu na daga cikin halayyarka idan ya gwada maka cewa wannan abin da kake mai kyau ne ka ƙara to ka gode mishi sannan wa ala tawbihi ala ma fihi naqisa wani lokaci malami zai zai zai zai kyare ka ko ya tsoratar da kai akan wani hali wanda kake mara kyau to shi ma ka gode mishi akan haka ko misali au ala kasalin ya atari ko ya ga misali baka mai da hankali akan karatu kana kasala au usurin yu'ali ko kuma ya ga kana fama da jiha da baya wajen karatu au gairi dalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi irshaduhu wa salahu saboda abin da ya sa maka wannan abin saboda neman maslahar ka ce don ka gyara ne to don haka kakka yi mushi ka gode mushi akan wannan abu wanda maka wa yu'addu zalika min ash-shaykh min ni'amillahi ta'ala alayhi bi itina'i bi itina'i ash-shaykh bi bal ma ka dauki wannan abun cewa yana daga cikin ni'ima Allah a gare ka har ma malamin ka je kula da kai yake ganin idan kayi abu wanda yake mai kyau ya ce wani kayi abu wanda yake mai kyau ka kara idan kayi abu wanda yake mara kyau zai nuna maka cewa wannan abu wanda bai da bai da kyau ka bar shi kina wannan yana daga cikin kulawar da malamin ka yi ba don haka kakka yi wasa da shi sai na bakwai yake cewa Allah ya yi kula ala shaikha fi gairi fi gairi majlis al'am illa bi istidani yana daga cikin abin da ya kamata ka kiyaye in zaka shiga wajen malamin ka in dai ba majalisi bane na gama gari kamar misali wurin karatu ko kuma wajen halka amma idan zaka iske shi wani guri wanda yake khas to kada ka shiga sai ka nemi uzuri wannan kuma ko ba malami ba mun sani shari'a musulunci ta yi hani akan shiga guri wanda yake kefantacce face sai ka nemi uzuri ina neman uzuri in an ce ka shigo ka shigo in an ce ka tafi ka tafi to haka malamin ka makar da ka shiga ɗakin shi ko wani guri wanda yake nashi khas face sai da uzuri yace sawa'un kana shehu wahdahu am kana ma'ahu ghayru ya kasance shi kadai ne ko kuma ka iske shi tare da wani fa in ista'adana bi haythi alamu shehu wa lam ya'dal lahu insaraf in ka nemi uzuri malamin ya shi bai baka uzuri ba to ka tahiyar wala yukarru bil istizan kada ka sake maimaita kenan marike wannan zaka gani da a cikin gidajenmu mutum ya zo ya buga maka gida su daya su bi su uku ya ji ba amsa mishi ba sai ƙara su hudu ya yi ta yi aka gaji kawai in aka an ka buga su uku ko ka san an ji ka in ba abu ne ba kawai ka tahiyar ka kawai ba gidanka ba ne kawai ka tahiyar ka saboda tana wa su so su bude maka kuma tana da haƙƙi gidansu ne kenan mu kula kawai in ka buga gida su uku in ba a bude maka ba kawai ka tahi kuma kakka ji haushi ka ce na zo ku bude mini ba kenan mu kula da kyau wannan su da yawa kana ganin shi a cikin gidajen mu mutum ya zo sai minti biyar yana buga maka gida yana buga maka gida kenan wannan ya saba ma shari'a mu nisance shi kenan yana da haƙƙi gidan shi ne in ya ce ka koma ka koma tana yiwa akwai abin da bai so ka yi idilayi a kan shi nan kasa da yake cewa yan bari an yi dukula ala shi kamilan haibati mutatahhir albadan wa thiyab tanzi ay nazifahuma daga cikin abin da ya kamata mu kula in zaka shiga wajen malami musamman lokacin karatu kenan ne kasance kana cikin hai'a mai kyau daga cikin hai'a mai kyau kenan ka kula da irin kayan da kake sawa kai kasance kana ɗalibin ilimi kana zuwa makaranta da irin kayan misali wanda ba su dace ba da ɗalibin ilimi irin kayan misali ko na mc ko daga an gansu ne kawai ba a ce maka ba ma ɗalibi ne kenan ka kula da kyau a ji abin da yake yana cika haiban mai ɗalibi kenan ka yi ƙoƙari ka ringa tahiya da irin wannan kayan ko mace ce ma kenan ta yi ƙoƙari ta sa ta shiga cikin sutura wadda take mai kyau hijabi mai kyau inda dama ta sa niƙabi ya kasance sutura wadda take mai kabri sannan mai yalwa kada fitini ɗalibai da kuma malamai da irin kayan da take sawa kine kasance cikin shiga wadda take cikawar shiga wadda take cikakka sannan kuma ya kula kenan da tsabta ta jikin shi yake cewa ba da ma yuhtaju ilayhi min akhdhi zufrihi wa sha'ri wa sha'ri wa qati ra'ihatil kariha kenan ka kula da abin da ya shahi tsabta ta cirewar ce da kuma gashi in yayi yawa ko kuma gashi na jiki duka wanda aka sani ana huddawa kamar na hammata ko kuma na gaba da abin da ya shahi cire duk wani abu wanda zai kawo maka iska wadda take mara kyau ko ta baki ko kuma da abin da ya kama da haka yake cewa lasiya ma in kana ya kusudu majalisar ilmi balle ma lokacin da zaka zo majalisi na karatu kenan ka kula da haka fa innahu majlisu dhikrin wa ijtima'in fi ibada saboda shi majalisi ne na zikiri da kuma ibada mun san cewa irin wannan majalis din a mala'iku suna halarta don haka kenan ka yi kokari ka kiyaye haƙƙi na mutane da kuma mala'iku sai na takwas yake cewa an yi jilisa bai na idai shaiga jilisa da adam kama yi jilisu sabiyu bai na idai hukun hatta da zaman da zan yi lokacin da kake tare da malamanka to ka yi zama na ladabi ka yi zama na ladabi wanda daga an gani wannan kiri shi ne zama wanda ya dace da ɗalibi ilimi shi ne malai ke cewa kamar yadda yaro yake zama a gaban mukwari wanda yake koya mashi karatu shi ne suka kwatanta kamar irin zaman tahiya tahiya ta warko kina irin wannan zaman akwai ladabi a cikin shi ko kuma yake cewa aunu tarabbi'a bi tawadu'in mahudu ko kuma kai tarabbu kina irin haka wannan zama wanda kake haka ko kuma shi duka kenan yana daga cikin zama wanda suke masu kyau kenan da tawadu da kuma kaskantar da kai wasu kunin wa khushu'i kenan lokacin zaman ka a samu nutsuwa wa yusri ila shaykhi nazirin ilayhi ka ringa saurara abin da malamin yake gaya maka kai kasance kawai jikin ne a tare da malam amma hankalinka yana wani wuri a'a ya kasance da jikinka da hankalinka yana tare da shi kin ka saurara abin da yake faɗi sannan ka ringa kallon shi wa yuqbil bi kulliyatihi alayhi muta'aqqilan li qawlihi bi haythu la la yuwijuhu ila i'adatil kalami marratan thaniya lokacin da yake maka karatu dukkan ka huskantar da kanka zuwa gare shi ka maido hankalinka duka zuwa gare shi ta yanda idan ya gaya maka wata kalma ba zai bukatu ba zuwa ga maimaita wannan kalma kina idan ya wada kalma so daya in dai hankalinka yana nan to zaka gane sannan yake ta wala yaltafitu min ghairi daruratin wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi aw fawqihi aw qaddamihi li ghairi haja ka zo ka samu na majalisin ilimi to kada ka ringa waiwai ka kalli sama ka kalli kasa ka kalli gaba ka kalli dama duk abinda ka ji hatta da wani sauti ka juya a kina wannan duka kamar kana shatta ta zihinikinka ne dole ne ka mai da hankali ka tsaya dan dan ka saurari abin da malami zai gaya maka kuma idan ya ga kana irin wannan abin kina shi ma zai dauka kamar baka kula ba baka kula ba kina sai ya kasance kamar ragaba shi kwadai kwadaito shi zuwa ya baka ilimi ta yi karamci a nan ya yi magana akan abubuwa da yawa wanda aka hana ɗalibin ilimi ya yi kinan duk a takaice kinan duk abin da yake zai shawasha ka ko ya shawasha malaminka cikin karatu to ka nisance shi nan ya maka magana akan kallon sama ko ƙasa ko irin wasa da ƙawa ko abin da ya shahi buga ƙawa ko abin da ya shahi waiwaye ko kuma duka ko ne ne ka san wanda zai shawasha ka cikin karatunka lokacin da kake tare da malami to ka nisance shi wannan kenan shine a takaice sai na tara malami ta an yi sai na khitaba kuma a shekha shi kadar yinka ta kyautata zancenka in za ka yi magana da malami ka nemi kalmomi wanda suke sun dace da matsayin shi ka mushi magana kinan duka yana daga cikin ladabi ya ce ka yi iya ƙoƙarinka wajen wannan kan malami yana maka darasi ka ringa cewa lima malam janni kamar ba kalma ba ce dai amma yadda ka hade ta kenan ka zaɓi kalmar da take ta dace da matsayin shi ko kuma wala nusallim ya haɗu magana ka ce kai mu mu yarda ba kenan wannan bai daga cikin ladabi haka kuma wala man naqala hada ba da yi magana ka ce ai na ka samu wannan magana ba faɗin ba ne laihi kamar yadda na faɗi a'a kamar salon yadda zaka faɗi magana shi ne laihi kinan ka samu kalma wanda ta dace da shi sannan yake cewa ya ce wala min aina maudu'i ko kuma ka ce to ina wa gurin wannan magana da a wani littafi ka gani kinan duka dai ka kiyaye wa shi zari ya ce fa in arada istifada ta talattafa fil usuli ila zalik in kana neman ya baka fa'ida kenan sai ka mushi magana wanda take mai sauki wanda zai gaya maka wanda zai baka irin wannan amsoshi kenan ka nemi kalmomi wanda suke na ladabi masu sauki thumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadati yace in ma da yayi a wani majalisi da man kana iya ka tambaye shi zai baka fa'ida yake cewa an ba da salaf man qala li shaykhihi lima lam yufli abada wasu magabata suke cewa duk wanda ya ce malamin shi dan mi to ba zai rabauta ba har abada da kullum ina ƙara hudi akan cewa ba limakin bane dai a'a salon da ka wajen hudi shine kai ladabi wajen salon hudi ita yanda za a baka amsa cikin cikin sauki malaki ta wa idza zakar wa idza zakara shaykhu shay'an fala yaqul hadha hakaza qultu ko malami yana karatu sai ka ce ai ni ma haka na faɗi kenan kana nuna kai ma kana da masaniya kai ma malami kenan kaka faɗa haka au hadarari ko ka ce ni ma dama na yi tunanin haka kamar irin wannan maganganu suna karya lagon malami ko yanzu misali mutum ne zaka bashi labari ka zo da hamasa zaka bashi wani labari sai ka fara bada sai ce kai mun san wannan labarin to wannan yana karya maka zuciya to haka wanda zaka bashi ilimi kenan ko da ka san abin kai shiru tana yi wa kasan abin amma cikin abin da zai gaya maka akwai wasu fa'idodi wanda baka san su don haka ke nan kakar ga wani haka au same ta ko ka ce wannan nashi wannan ilimin ina da shi au haka za ka da kula ko ka ce ai wane ma ya gaya mu wannan ilimin naka kenan duka wannan ya nisanci haka sai ma da yake cewa illa an ya alama ita da shekhin zani sai dai in kasancewa malamin da yake baka karatu kamar akwai lokacin da zai so ya ce ka san irin wannan abu to ba laifi bane ka faɗi ka ce na san irin wannan abu yake cewa wa haka da la yakunu qala fulanun khilafa hada ko malami yana magana sai ka ce ai wane ya faɗi sabanin abin da ka faɗi wane ya faɗi sabanin abin da ka faɗi aw rawa fulanun khilafahu ko kuma wani ya rawaito sabanin haka aw hadha ghayru sahih ko kace wannan mala abin da ka hudi ba haka bane kinan duka bai kamata ba kinan ka nemi kalmomi wanda suke sun dace da matsayin malami sai ka gyara mishi ka gyara mishi mun sani akwai irin magabata sun kasance kenan irin wannan gyara wasu ma daga ciki sukan gyara ma malami bayan sun keɓe da shi bayan sun keɓe da shi wannan kenan duka yana daga cikin hanyoyi wanda suke masu kyau sai na goma al'ashir ya ce idan sami a shaiku ya zukuru hukumar fi mas'alatin au fa'ida mustagraba au ya haƙi hikayatan au yun shi shi'iran wa huwa ya hafazu zalika asira ilai isra'an مستفيد له في الحال متأفش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط idan ka ji malam yana faɗin wani hukunci na wata mas'ala ko yana ba da wata fa'ida wadda take irin daƙiƙa fa'ida wadda take sai malamai suke ba da ta ko yana faɗin wata hikaya ko yana yin wani shi'ir kai kuma alhali ka san wannan abu to abin da ya yi dacewa ka saurara ka shi ba ka bi shi ba kana kwaikwayon shi da haka ka ringa saurarawa bal ma ka nuna mishi cewa kamar kana buƙatar wannan abin da zai wani saboda wannan duka yana ƙara ma malami kama hamasa wajen ya baka ilimin shi amma duk lokacin da ya irin wannan ya zabura zai baka irin wannan ilimi sai ka nuna ka sani to zaka haramta ma kanka ilimi mai yawa kenan ya kasance ka nuna mashi kana farin ciki da abin da yake baka kamar ma baka sanin wannan abin ba a yake cewa qala ata inni la asma'u al-hadith min ar-rajul min ar-rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uqsin minhu shay'a ata yake cewa so da yawa yace zan ji hadisi a wajen wani mutum sai nuna mashi kamar ban san shi wannan hadisi yace alhali yace ni na hisi sanin na hishi sanin wannan hadisi ba don komi ba kenan saboda kishirwar shi akan ili tana yiwa cikin ruwayar da zai bada akwai wani abu sabu amma sai ya hakuri ya kyale har ya ji karshen hadisi sai gane ma cewa na yi shi sanin wannan hadisi a wani lokaci yana cewa inna shaba la yatahaddathu bi hadithin fa astami'u lahu ka anni lam asma'u wa laqad sami'tuhu qabla an yulad yace wani lokaci zan ji wani sarmai yana rawaito wani hadisi ya ce amma sai in saurara in yi haƙuri in ci hayye ƙari kamar ma ban ji wannan hadisin ba alhali na sa hadisin tun kafin a aike shi kamar duka wanda yana maka nuni akan kina in malami yana magana ko da ka san magana to kai kokari ka saurara saboda cikin haka akwai amfaninka sannan kuma yana daga cikin ladabi wanda yake mai kyau malam yake cewa alhadi ashar na shari Allah ya su duka shaikha ila sharhi mas'alatin au jawabi su'alin minhu au min ghairi kada ka ringa rigayen malami wajen sharhin wata mas'ala ko wajen bada amsa kinan in aka yi tambaya ba kai ba aka tambaya in ba shi bai ce maka tashi ka bada amsa to kai karab ka tashi ka bada amsa ka zane saboda ka nuna kai ka sani kinan duka wannan bai daga cikin ladabi ko kuma yana magana wala yusawiku yana magana kana bin shi cikin maganar da yake kinan kai hakuri ka saurara wala yuzhira ma'rifatahu bi ko kuma ka nuna kai ma ka sani kinan wannan duka abubuwa ne wanda yake bai kamata ba kinan mu nisance shi ko wayan bage Allah ya kata ala shi kalamu ko malami yana malami yana magana ka ringa yanke mushi zancen shi kenan ka ringa saurarawa har ya kare idan kana da magana kenan ka nemi uzuri sai ka yi wannan magana abu na sha biyu shine idana wala shaihu shay'an tanawalahu bil yamin in malamin ka ya baka wani abu to ka amsa da hannun dama wannan kuma ko ba malami ba kenan yana daga cikin abu wanda yake mai kyau kenan kamar yadda hadisi yake magana ya ujibu hutta naqul fi tanaqulihi wa tarjulihi wa zuhuri wa fi sha'ani kulli dukkan sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fifita dama akan akan hagun cikin abubuwa wanda suke masu kyau to haka idan ya baka abu kada ka amsa da hannun hagu saboda cikin haka babu ladabi sannan wa inna walahu shay'an na walahu bil yamin kai ma an zaka bashi ka bashi da hannun dama fa in kana waraqatan yaqra'uha ka futiya aw qistatin aw maktubin shar'i wa nahwi dhalika li sharha thumma dafa'aha ilayhi hatta da misali malamin ka ne zaka bashi wata takarda ko wani littafi misali ko wata fatawa wadda ke da kwai a ciki ko wata kissa misali akwai wani abu a ciki to idan zaka bashi shine sai ka bude mishi ka bashi duka dan ka sawwaka mishi sannan kuma so mun domin ladabi yace wala yadfa'uha ilayhi matwiyatan illa idza alima aw zanna ithara shay'i lidhalika kada in zaka bashi littafi misali kai ne zai koya maka karatu ka bashi littafin arhi a ka sawwaka mishi ka buda mishi wajen ka bashi abu ne sai dai in ka san ya yi so a ba shi abin a rihe kenan sai ka ba shi babu laifi sannan yake cewa ila aka da mina shaiki mina shaiki warakatan ba dara ila aka zai haman shuratan ƙabla an ya tuya ha au yuratiba sannan in kai zaka amsa a hannun shi to kai kokari ka amshi ta da gaugawa a buɗe in ya so kai kare duka wannan me yake maka nuni yake nuni kamar hidima ga malami da kuma girmama sha'anin shi da kuma girmama sha'anin shi kuma cikin haka kina akwai lada wanda zaka samu da yawa sai abu na na sha uku yake cewa idza mashamu ash-shay'u falyakun amamahu bil-layli wa wara'ahu bin-nahari illa idza illa an yaqtadi ay an yaqtadi al-hajj khilafa zalika li zahmatin aw ghayriha hatta da kuna tahiya da malami kene kasance akwai ladabi a cikin tahiyar da kuke tare da shi kenan in ya kasance da dare ne ka shiga gaba kenan ka sadaukar da kanka amma wani abu ne kenan ka kare malamin ka sannan in da rana ne kenan ka kasance bayan shi kenan dan bai dace ba shi yana gaban ka kai kana tahiya ai kai kana gaban shi shi yana tahiya a baya yace sai dai an samu wani hali wanda ya kamata kai ka shiga gaban koda da sahil ko kuma in daddaren ne kai zaka shiga baya kenan in wata hali ya zo kamar misali cinkoso ko abin da ya kama da haka to babu laifi sannan waye taqaddamu alaihi fi mafil mawabi al majhula kenan duk guri wanda ka sani majhul ne guri wanda ake bi kamar misali da ba da misali ka wahal cikin kamar in kuka shiga cikin taron lafiya misali ko kuma wajen wani ruwa wanda yake da kwai misali wannan taron lafiya to kai ka shiga gaba ka sadaukar da kanka ka shiga gaba saboda kenan kai zai shiga wani abu ya samu kenan kaga babu wannan babu lalabi a ciki au hau kenan ko wani wannan da yake suna wata korama ko kuma rami awul mawafi alhabira ko kuma gurare masu hatsari kamar abin da ya shahi wasu duwatsuna cikin duwatsuna ko kuma wasu hanyoyi mara kyau kinan ka gabatar da kanka wa yahtarizu wa yahtarizu min tarshishi fiyadi shay kinan ka kula cikin wannan tahiyar ta ku kaka bata mishi kayan shi kin wa idza kana fi zahmatin sanahu anha bi badali imma min qaddami aw min wara'i ko kuna tahiya da shi cikin cinkoso to kai kokari ka kare shi in ta gaba ya kamata ka tsaya ko kuma ta baya kenan duka ka yi ƙoƙari ka kare shi duka wannan yana daga cikin hidima ta malin kenan wannan su ne kenan wasu daga cikin abubuwa a na ladubba wanda ya kamata ɗalibi ya kula da su tare da malamin shi kenan mun yi ɗaya na biyu sai fasuli na uku في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمد فيها مع الشيخ والرفقة anan zai maka magana akan ladduba wanda ya kamata ka kiyaye wanda suke da alaka da darasi kin lokacin da ake cikin darasi wasu ya kare wajen